إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 18 ga wata na Rajab hijira shekara bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan farko shida. yau Allah za mu yi darasi na biyar cikin littafin riyadu sari darasinmu na ƙarshe muna cikin hadisin abu na jefi amur bin absa to min yi tsakiya lokaci ya zo karshe muka tsaye da to ci gaba za mu yi mu koma farkon hadisin da zai yi fa'ida a farkon hadisi ya ce wa an abi da ji amur bin absa bai fata da ainihin wani ba kina abasa ba abasa ba abasa السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء هم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلقبت حتى دخلت عليه بمكة فقلت, فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بأي شيء أرسله قال أرسلني بسلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لستمت... لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسعد الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع قد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة لما تقيا أجنى بيان سوم كم هركم حديث أمر بن عبسة كنشين أبو النجي كبار لابار شيوا كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على دلالة كنت أسلي متى مكة ko ƙwarishawa suna kan addinin annabi ibrahim asali wanda annabi sama'il ya zama a wannan gari kan wannan aƙida ta wannan addini na annabi ibrahim alaihissalam wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka akwai sauran al'aqida daga wasu ɗaiɗaikun mutane duk da arga an jikirta abin amma akwai wasu wanda sam sam ba su taɓa shirka da Allah ba ko suna cikin wani abu to wannan iya ɗaya daga cikin su duk da a cikin jahiliya ne babu wani ilimi amma ce a zunnu annan nasu ala dalala iya ga cewa mutane ba kan daidai suke ba wannan bauta gumaka bauta wani Allah ba daidai ba ne haka ce akan haka ƙirshi take amma bai abin wani amma ya tabbatar da abin ba gaskiya ba ne ya ce wa annahum laysu ala shay kuma ya ga ba kan gaskiya ba su karna wani kare na daga gaskiya wannan haka ce a ƙi da shi ya ce wa mai amurta na ausan wani wata suna bauta mu gumaka iya cikin wannan hali ya ce fasami ito bai rajinin bi makka ta yi kabiru a kabara ya na sami labarin wani mutum a makka iya ba da wasu labaru wanda ba a san su da ke kan haka faƙa'attu ala rahilati na hau saman raƙumi na abin hawa na faƙadimtu alai na je inda yake shi mai wani labarin fa'iza rasulullah mustakafiyan da na ji ashe manzan Allah ne lokacin yana cikin koyo ana da awa a boye ba kowa ba ya sani ba kowa ba ake gayawa jar'awa alayin ƙaunu mutanen sun mai ca adawa ana adawa da abin da ke kan shi ba sa yi yaunin su kodaya ana yin daga dama da su fatalattaf na laba ba a hankali a hankali wani talattaf wannan magana aka maka ka je a hankali a hanka abubuwa na laba ba hatta da hartu alaihi maka na samu shiga wajen da yake a makka kin ya sami shi faƙultu na wani ce mashi ma an ta kai kuma wane ne ala ana nabi ni annabi ne ƙultu wa ma nabi ni annabi ba abin saboda me annabi قالت أرسلني الله الله إني أيقول قلت سينا مشي وبأي شيء أرسلك دمي أيقوك شاء الله دمي أيقوك قال سيتي من أرسلني بسلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء يا أيقون da umarnin sadar da zumunta da kare gumaka da kaɗe ta Allah ka a gama Allah da kowa ƙulut sai na ce mishi faman ma'aka ala hada suwaye suke bunga kan wannan aƙida da wannan kira waye suwaye suka bika sai ce min hurun wa da ɗa da bawa wa ma'awu yau ma'izin abubakar wa bilal radiyallahu a lokacin nan kenan suke tare da shi abubakar ne da bilal su ne abubakar da bilal ba kwalut kashi kenan kaga dan harko-harko ne sai na ce mishi inni mutabi'u to ni ma zan biyu kal sai ce mini innaka da tastadi'a zalika yawmaka hada kai ba za ka iya zama ba ko bina a wannan halin na yanzu baka iya ba baka iya jimarin halin da muke cikin su yanzu dai yau maka yanzu ba za ka iya ba ala tara hali wa halin nas baka ga halin da muke ciki da halin mutane tsakanin irin abin da ake na adawa su a garin zawa wuri da mai daidai da ɓorin wuri baka ga halin yanayin da ake ciki bai baka dama ka biyu walakin narji ila adad abinda za a yi koma gida koma gida fa idza sami'ta bi kada zahar fa'atin in ka labarin na bayyana na samu abu ya tabbata to lokacin nan ka zo yanwa kuna shi addini ana gane addini da aikin addini kan hanya ta kware shi a ta alaƙa da kata salafin sali kaga wannan iya karantar da kai yadda da'awa take ba ce kurin don da imani kurin zo in mutu ai imani ne rauni ne boye a rauni imani ka boye a'a halin ne yake bada haka a ce kun ka zo kullum a kashe gurin gani a kashe su sun ji bai tsara haka ba wannan manzan Allah ne ke da magana kuma yake boyewa yake gudun masu mun shi na harko ma kasu bayyana ba za su iya ba ko maganin sun sa da maka malam ya rauni ya ce wani kaza kuma kawai su yaya ba ai rauni da shi da shi amma mun san Allah ke magana kullum shi aka ce mutum yayi aiki da halin da ake ciki a shan ka tafiru waqi'i din da kake tsira ka a wani hali kake ciki a wani wuri kake ciki wannan annabi ya aiki da halin mutanen shi yanayin da suke ciki na rauni wanda jimurin wannan wahala ba ko zai iya da ba shi ta ce mishi ya koma gida kuma ai ya kaga kai mutum farko cikin aiken da aka mai sadar da zumunta da kare gumaka ba da gumakan dumudumu ban kaba kiwa zaka da gumaka ko na bangare sama da kasa ko da annabi ya kallon gumakan amma za shi sallah suna ciki iya wurin ya sallah shi ta yi bace ba imani ne mu hawo kariya a mutu eh shahada a bai da mai wannan a ko'ina kake kana kan kanka kiyasi da halin da kake ciki ka tsaya ka yi da'awa ka bauta mu Allah gwargwadon iyawanka yan wadin barin irin wannan karantawa ta farko ta kayan hayaniya a duniya da yawa musulunci ya zama kurin matsala gashi nan wani magan fata sunan addini kurin yan jama'a da su goma sai su ce kurin a shahada ji a yi abdu ji a yi haka ba su kai na kwata kuna zaman ku a gari kuna imanin ku da komun ku bisa da ku komun ku gawar su ku iya sai garin ga da manzo Allah sallallahu ga irin najashi irin sahabbai irin wasu kai hijira su Ja'far a Habasha haka suka zamna garin Habasha gari na mushrikai shirka ta dun kawure ne amma a nan suke dawo da Allah suke tsaya shi sarkin kanshi sarki ne riba haɓar da jashi sarki ne guda amma ya imani amma ke koyi imani shi duka wadda cambodia kuma sarkin daula ne ta haɓata amma shi ya imani kuma iya gudun bayanan da imani shi a sarki ne ta imani da ya bayana a yi a sarki ne guda amma ya san halin mutanen bai iya juya abu wannan boyewa da ya yi zama da ya cikin wannan daula ta shirka ta kawurci abinda bai iyawa a nufinama bai aibanta shi ba har ma abin da nake mishi bai wa kowa ba ya mutu a wannan hali ya mutu a habasha annabi yana madina a ran nan aka ba shi labari tsakanin hamsa mata kilo dubu ne tsakanin wani amma annabi ba sahabai labari a ran nan ya ce ɗan uwanku da jashi ya mutu a yau a tsakiyar mutane mushrikai sallama ba mushi ba ko sallama mai mushi sallama mai mushi ya mutu tsakiyar mutane mushrikai ku tashi mu je mai sallah annabi ai ban tashi ba ya zama ya kawo dokar musulunci ya ki kawo shari'a ya kaza kaza mutu ba daga kayan da kaza ce a tar rigima amma su tara ma gore su kai ma hali eh su ida ka ka ga biya ba annabi kun biya manta shi ba har ma annabi mai salatu ghaib shi aka ce asalin salatu ghaib daga naka aka same ta salatu ghaib annan kadai aka sanar da ya ma wani sallah akan bayyana a yau abin ya zama al'ada wanda in wani babban malami mutu a mai sallar gaiba a makka ko a a madina ko a ta gari kaza ko da gari gari ana yi an ce wannan bai daga cikin aikin magabata na bare ba a taɓa samun wannan sallar kalma sahabbai sun mutu irin su jafar irin su zai suka mutu bai zarta a wurin jiwa na yaki ba a taɓa samun wannan kalma ya ma wani shahidi sallah bai nan annabi ya musu shida kuma da aljanna masu annabi ya sa labari ya kuka ya kuka sanarwa irin su mutu su zai su jafar abdullahi bin rawaha annabi ya sanar wa ya kuka ya musu addu'a kur amma sallar gawa babu wanda annabi ba sallar gawa bai an ba da jashi ba shi ma da jashi ga dalili ba a mishi ba an ce ba a samu ba aikin sahabbai annabi sahabbai su ma wani sallah a wani gari a lafi an mai sallah da ana sai wata babban malami ne amma an zai zama aiki a takaice dai muna ga wai abin tahiyar da addini da magabata na salama kaga an mai umarni ya kare goma kaga umarnin Allah ne amma bai yawa mun gama magana kenan mutum halin kowa Allah bai kalfa ma abin da bai yawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko da ma ko ina kake kai imanin gwargwadon kai kira da awa ba kike yawa ka kaka bata da awa da gaggawa a kacika yi kokarin kira hankali hankali samu damar yin abin da za ku wannan shine fikihun magabata ko aiki aikace na annabi da sahabbai tun samu kanka in dai zaka yi bauta Allah kai in dai zaka iya to ka tabbata bauta Allah har Allah ka in da ka ta hijira dole inda ba ka iya bautar Allah ba a hana ka bautar Allah ya kake wannan shi dole ka kaura ka koma wani gari to kenan kaga anan annabi amma wannan kenan magana ta kare goma ka da kade ta Allah shi kadai to akan wannan halin da zama kenan annabi ya ga mishi ba za ka iya ba ka koma gida in ka ji na bayyana to ka zo kina biya zama ya ce a kan haka ne ya ce fa zahabtu ila ahali sai na koma gida kina wani iyalai na ina nan wa kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinata annabi ya zo madina kina ya hijira wa kuntu fi ahli ina gida annabi ya hijira to madina faja'altu atakhabbaru al-akhbar kai ne shi kullun ina neman labari ya ina neman da in samu labari labarin shi wa as'alu an-nas hina qadim madina ina tambayan mutane lokacin da annabi ya zo madina ko ya zo madina iya neman labarin annabi a madina a wani hali yake ciki a yanzu kina ta yi ina bayin abin ya zama na ku kaji a madina ma akwai matsala ko ina boye ne irin na makka iya tambayar halin shi a madina sai ana nan hatta ƙadimu na farin min ahli al-madinata wasu daga cikin 'yan gidan iyalai na suka ta madina faƙulut sai na tambaye su ma fa'ala hadar rajul da zai ƙadimu madina kayan da sai annabi ya madina amma abin da ke jira abin ya zama ya ce me labarin wannan mutumin da ya zo madina an san yaji annabi sallallahu alaihi wasallam me halin shi faƙalu suka ce annasu ilai sira'u ai mutane ana ta zauwa ya zauwa ake na shiga ya san mukinan mabiya waƙad a rada ƙaunu ƙatalau fada masu zuwa daga mutane shi sun mai masa kashe shi ba su dafa dama dama dama ba na wajen hijira ko bayan badar cewa ba samu dama kashe kenan ya zo madina to ana ta zauwa akan haka faƙadimtul madina fada halittu alai ni ma kenan sai ya taso ya ce sai na zo madina na shiga inda yake faƙulut sai na ce ya rasulallah a ta'arifu ni ya manzan Allah ka sani a ƙayi shekaru ƙala na'am ya ce i na sanka an tallazi laƙaitini bi makai mai aikata mutane a makaru sai gane shi ne ƙal faƙulut sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah أخبرني عما علمك الله وأجهله يا مزا الله كسند دني قبل لبارن أبن دا الله يسند دا كيدي بسني با سيتش ينزو أخبرني عن الصلاة يا مزا الله كبان لبارن صلاة قال سل صلاة الصبح ثم قصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد الرمح yace ka sallaci sallar asuba bayan sallar asuba sun makasur an sallar ka kame kina ka bar yin sallah hatta tartafi a shamsu ƙidarun har rana ta ɗago kwatamcin mashi shi na ta misalin kina ka ta ta ƙullo da minti sha biyar zuwa ashirin bayan ta ƙullo ta sa minti sha biyar zuwa ashirin kenan na ta ƙidarun nan mai yake ƙidarun kenan ana ba da misalin tsakaninta da wajen ƙullawa a samu zaman kamar mashi asfas kamar misali na ita ba da ƙidarin kamar mashi tsakanin inda ta ƙullan da inda ta ɗago ji an za ka ce misali sha biyu zuwa minti ishirin bayan ta fito shi lokacin wanda hake nan ya ce fa'inaha ta talo hina ta talo bayan ƙarnai shaitan domin rana tana ƙullawa lokacin wata tsakanin ƙahobi na shaitan wa hina idin ya sujudu lahal kuffar a lokacin ɓallawa ne hore ke mata sujada daga akan an hana sallah daidai ɓallawarta na kullum na bayani wasu fadala da ake bada labari ta zama ana ambata Allah har rana ta bullo amma kuma sai mutum sai mata ai salatu shuru rana na bullawa sai su tashi su hara lafinan da ake wani alhalin kuskure ne kuma laihi ne da gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sallah a daidai hudawar rana babu babu sallam salatu shuru babu ita hudawar rana sai dai salatu duha subhatul duha a ta ruwa ta ta ta su ba ta duha mutum ya zamana haya sallaci na fila ta wallaha shine subhatul duha kenan rana an ka zamana rana ta bullo ka tabbatar bayan bullowar rana ka samu minti 15 zuwa 20 wannan shine abin da yanzu misali kaga yanzu a ce Allah ka kai bakwai da minti biyar abin da ya gaba a nan garin da magana misali sai ya ce su maka suru an sala a ya ce wahina izin ya sujudu lahar kufar lokacin ɓullon wanne kawure ke mata sujada sun musalli daga nan kun bayan lokacin walakina ya yi sun musalli ka yi sallah fa'inna salata mashahudatun mahadura wannan sallah ce mala'iku na halarta tana yin shaida ga masu yin nafiloli a wannan lokaci ku sallah a wannan lokacin kana sallah tun daga wallaha an halitta maka sallah hatta yastaqilla zill birruh har inwa ta kadaita da mashi nan karin magana ne ma'ana inda zaka tsaye da mashi a tsakar rana ya zamanto mashin kadai yake da inuwa ma'ana babu inuwa a gabas babu a yamma shi ma'ana magana kan zamanto inuwar akan mashin kadai take na mai ma'ana ana yin tuwa tsakiyar rana shi ne ma'ana kan magana hatta su ƙil da zillu bin rumi har zamanto mashin kadai yake da inuwa kadai ya ce daidai ke da asin zainir daidai tsakiyar rana to daga nan kuma tsakiyar rana su maka sur'an da sala daga nan an rage nafila tsakiyar rana ta zo ya ce fa'innahu hena izin tutu jaru jihannama a lokacin nan ake hura wutar jihannama kenan ba a sallah daidai istiwa ga da ruwan jabir anan ganin sallam ya hana na sallah hudawar rana tsakiyar rana da zai wada ku shi ne maganin nan tsakiyar ke daidai rinin a hanaka kayan da kakata ya ce kenan daga nan ta tsakiya an hana ka sallah da lokacin nan ake hura jahannama fa'iza aqaba da fa'iu fasalli to tana inuwa tana jikin mashi tana idan aka samu alfayu inuwa wata ke karkata ran ta kuma yamma kenan inuwa ta gabas tana karkatawa daga an sami inuwa a gabas kenan shi kenan a lokacin nan kenan fa inna salata mashhudatun mahdura tun daga nan kenan azhar kenan daga nan daga nan azhar ta shiga ita ma sallah ce malakuna shaida ga masu ita malakuna halarta tana shaida ga masu ita an baka tun daga azhar kuma an baka damar sallah hatta tusalli al'asar har zuwa sallar al'asar su makasur an salati daga al'asar sai ka kame ga yin sallah hatta ta garuba shams har rana sai ta fada ko kuma cikin mas'ala mata maganar nafila bi ba da son daban take fa innaha domin rana ta garubu bainar karnai shaitan ran tana hadawa tsakanin kahobi na shaitan dinda kake wa hina idan yasjudu lahal kufaru lokacin nan kahore ke sujada ga rana qal fa qultu ya nabi allah bayan zaka tambaya yi aka sallah ko an ga mai lokacin da ake salloli an kare sai na ce ya nabi allah ya annabin allah falwudu haddithini an to arwalla ma aban labarin ka arwalla aban labarin arwalla ya tama qal sai ce mini ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanfir fayastanfir illa kharrat khataaya wajhihi wa fihi wa khayashimi yace annabi ce ma ma minkum rajul babu wani an ka rajul taglibu da rinja ba da mata ba suke ba dimi a wala fara babu wani mutum daga cikin ku yuqarribu wudu'ahu zai kawo abin arwan da shi wudu'ahu alwudu bidamma kan wawu yin arwallan alwudu da fata kan wawu abin yin arwalla me abin yin arwalla ruwa kenan ba wani mutum da zai kawo abin arwalla shi faitamadmad ya kurkura baki wastanshir ma'ana ya shaƙa fastanfir ya hatar inda ya haka illa kharrat khataya waje sai kurakure na fuskar shi sun zube wa fihi da kurakure na bakin shi shine fi wa khayashimihi da kurakure na hancin ce sun zubo dabin da ke nan fuska da baki da hanci kurakuran za su zama wannan sun maɗi za a ƙasar waje hau in ya wanke fuskar shi kama a marahulwa kamar da allah umarni na wanke fuska ya wanke illa karar kataya waje yi min a ƙarafi da ya ci ma'alma sai kurakuran shi sun zubo daga ƙarshen geman ya shi ruwa da ke zaune cikin gemun arwala iya zuba ne da layukanka suma ya gasiru ya dai ilal mirfaqai kuma ya wanke hannun shi bakin gwiwar hannu in yi haka na da ce illa kharrat khataya ya dai min anamilihi ma'alama iya wanke hannuwa zuwa gwiwa daga nan kurakuran shi layukan shi sai sun rika zuba daga yatsotsin shi tare ruwan iya zuba daga yatsa iya dugo iya dugo tare da zaninka sun mai amsahu ra'asahu kuma ya shahi kanshi in yi haka illa kharrat khadaya ra'sihi min atraf sha'rihi min alma sai kurakuran ka sun zubo daga ƙarshen gashinka na zinuban ka sun zubo tare da ruwan sun mai gasilu qadamahi ila alka'abain kuma ya wanke kawawan shi zuwa idan sau in yi hakan illa kharrat khataya rijlihi min anamilihi ma'alma sai kurakuran sun zubo daga yatsa shi tare da ruwan da yake zuba iya zuba da dahin shi fa in huwa qama fa salla in wannan arwala da gara basa ce ta arwala in wannan arwala da yi sai ya tashi ya salla da wannan arwala فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أحد يقول يا الله يا يبا الله يا جرم ما الله da abin da ya dace a yabe shi ko a girma shi ko a gode mishi jama'a Allah kenan kalmomi na buɗe sallah na aksani wa farraga qalbahu lillahi ta'ala ya bazzu shi ga Allah kurar Allah kure yake tana bai tana komai da wannan manuwa ba tunanin duniya Allah kurin ya tunkara illan sarraf min khati'atihi wannan sallah zai kare zai huta da kurakuran shi gaba daya ka hayatihi yama walaltu ummu kamar radda koshi da shi ya zub da komai babban aiki na ƙarshen ku gani na ƙarshen ba kowa sai Allah zuciyar babu kasuwa babu gida babu yara ba mata kurin Allah kurin shi ne ake samun wannan gara ɓasa kamar rada uwaka ta ahika wannan fama mutum zai tsaya ka daddage da kyau wata da ka jaraba eh wata da ka jaraba dukkan wuta komi kurin kurin komi ka huta ka abin da ya shigo don ka ka kare za ka samu na fadala aiki za ka rami ba فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب الرزمة تو wannan ruwa ta Abu Amr bin Absa ya ba Abu Umama sahabi da shi ma labarin wannan da annabi ya ga mishi فقال أبو أمامة هو ما يجي عمرو بن عبسة يا عمرو بن عبسة انظر ما, ما تقول في مقام واحد يوضع هذا يوضع هذا الرجل haba ya ce abu umama ya ce ma amur na ka amur amsa ka yi hankali ba ka san ka samu kyoli ka san me kake faɗi duk wannan gara ba sa kurin mutum guda ba shi wani fadar kurin da kana abu ya ga kunya za a ba mutum wani abu kamar yadda abin ya yawa a ba mutum guda a matsayi guda wannan fadar gaba daya a ƙali amur ya ba umama لقد كبرت سني ورق عزمي وقترب أجلي وما في حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم يتشي حبا أبو أمام شكرونا سيدي صح كشينا يا رب ناقص متوى me zai gyara ne ta bukata gare ni da zan ma Allah ƙarya ko ma annabi ƙarya me kawo kamar wannan tumai me nake me bukata ta azu a wannan shekaru nawa me nake bukata zan ma Allah kai kuma manzo Allah kariya haba yace wannan abin da nake gudu law lam asma'u min rasul sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw thalathan hatta adda sab'a marrat ma haddathtu abadan bi to wannan abin da nake ga maka inda har bin ji ba wani abu daga manzana salama sai sau ɗaya na ji ko sau biyu na ji ko sau uku na ji haikin ko sau bakwai na ji kenan inda sau bakwai ma ya ji da ban ba da labarin cikin hala abada na me kenan ya mai ji sama da bakwai inda ɗaya da mata biyu zuwa bakwai da biya biyu ba kenan ya ji wani magana da yawa sau da yawa na zama mata wannan magana wannan fadala in ba haka ba ce ya ce da ban ba kowane labarin ba kenan ya ji sama da bakwai walakinni sami'tuhu akthar min zalik na yi shi sama da bakwai kenan wannan fadala ce ta kuma ce muna cikin babu raja bawa kai yake kamna ta rahama ta Allah kware hanyoyi suna da yawa yanzu imam an-nawawi zai kuma maka fasara ta wasu kalmomi daga ciki can baya ya ce na je maka na same shi jara'a alaihi qaumu ko jura'u alaihi qaumu mutanen su me ta me jura'u alaihi qaumu yace huwa bil jim madamu mad bil mad ala wazn ulama yace shine kenan jura'a ba kenan bahira ko nan bahira kenan jim ne kan hakin kuma da damma da madda jura'u ai ma'ana magana jasiruna mustaqiduna ghayr haibin sun me ta dakta ya zantakar da suna ba su ka aka garin bai matsayi ko daya mana an raina su adami abinda aka dama bai da matsayi ko daya ko tsoron kumin gamar shi ya ce hadin ruwa ta mashahura ruwaya wannan ta jura'awu ita ce ruwaya da ta shahara warawahu luhumaidi wa gairuhu hira'awu alaihi kwamukon jura'awu hira'awu da kasar hal al-muhmala maimakon ja ko ju ji aka ce wa qala ma'anahu in haka ne ihra'u ne ma'ana gidabu dughammin wa ham mutanen shi sun yi hushi suna bakin ciki da damuwa da shi adina sabaru mun hakurin su ya kare kanshi hatta athar fi ajzamihim halin shi hakurin aka gano inda suke damuwa kan irin halin da suke ciki game da shi min kawai kamar suke cewa hara jismu ya hara idan na kasa min alamin aw gamna idan mutum ta hara wace jikin wani hara jism fulan ta ce mana idan mutum ya rami saboda bala'i tashin hankali sai aga ya canza ya ce hira fulan jism fulan idan wasahi anhu bil jism kana ta gaskiya jura'u ne aka fata da farko ba hira'u bane ba shi abin da tabbata wannan shaharar shine inganci jura'u alayhi qawm ba hira'u ba قوله صلى الله عليه وسلم da yace rana tana hudawa baina qarnai shaytan ma'ana wannan magana aina hiyatai ra'asi kenan bangare tana hudu tsakanin bangare biyu na kashi kenan ta kawo ke tsakanin kahon shi yace wal murad at-tamthil an buga misali ne wa ma'anahu annahu hina idin yataharraku ash-shaytan wa shi'atuhu wa tasallatun yace kenan shaytan ne ke mutsi shakari iya neman janyo rinjaye mutane shi masu sabota mishi wa qawluhu yuqarribu du'a wa du'ahu yace yuqarribu du'ahu mana yuhdulu ma alladhi yatawaddau bihi zai kawo ruwan mutum kenan ayati ba mutumin da za ka zai kawo abin aure shi ko mana zai kawo ruwan da zai aure da shi wa qawluhu إلا خرت خطايا كذا ديكو مما مما خرت هو هو بالخاء المعجمة كنا خاء نأكل هاي تبدا أي معنى سقطت كنا من من معنى خرت سقطت كنا سجن يا فارو يا زبو وراه بعضهم جرت معنى خطاياه جرت والصحيح شيء وانا بالخاء كنا بجرد بني با كنا معنى خرت إلا خرت بجرد با sai ruwa mai jamhur kuma ta ingance mai inganci da ya ce fayantasir ai ya stakharijin min amfi min ada wa nasara ƙarfin amfi kenan hudu da ya ce fayantasir kenan hudu da wannan ruwa na hanci shi ne hudu shi istinsar fayantasir zai hudu ke duk wata ƙazamta da goma ta cikin hanci zai zubota daga ƙarshen hancin shi سي وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبل نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها وبهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم أبو موسى بن ذلك بل لبانا تشيوى أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أراد الله تعالى رحمة أمة إن الله يسوي جنكا وتاء الأمة قبض نبيها قبلها sai karbi ran annabin takahin al'ummar kenan ya mutu kahin su faja'alahu laha farafan wa salafan bayna yadayha yanzu kenan shi ya fara me me ka ce farafan ko salafan farafan asali in za a ji ana tafiya an kusa bakin rijiya ko za a ji shan ruwa sai wani da gaggawa sai ta yi gyara buga gyara wurin kayan kuje kurin mun ji shan ruwa mun nake haru zuwa wuri kayan kuje shine farafan kin zai zama to ya gabace ku kayan ku kuje haka Allah ke wa al'umma su jin kansu adama ke mutuwa kayan su da wuri kenan amma wai za a rada halakata umman Allah ya so halakar da al'umma azaba wa nabiyyu hay eh azabtar da ita annabin yana raye fa halaka zai halakar da al'umma wa hayyun yanzu annabi yana gani irin da aka ma'adawa ko samudawa ko mutanen wannan aika irin annabi da aka wa da annaba suna da suna da rai aka halakar da al'umma su annabi ya gani annabi sali ya gani annabi shu'aib ya gani annabi lut ya gani dukkan sun gane aka halaka da annabi musu annabi annabi musa alaihi salam yace kenan annabi sai halaka Allah ya halaka da al'umma huwa hayyun yanzur annabi yana gani fa qarra aynahu bi halaki ya Allah ya horanta ma annabi ran da halakar da wannan al'umma ina kadzabu su karetar da shi wa asau amrau sun sa amma abin da zai shi to ga sakamakon abin Allah ga mutum wannan shine abin da ke wannan ruwa kenan wannan al'umma rahama ce da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga a baya magana kenan sai babu fadalur raja'i babun fadala da ake samu idan bawa yana kamunan alkhairi a wajen Allah ka zama to mai fata ta gari a wajen Allah yin haka ya fara da qala Allah ta'ala khabaran an 'abd an al-'abd salih Allah ya bari labarin akan bawa nagari mumin ali fir'aun alladhi katum iman wanda ke boye imanin shi na hada fir'aun ko wanda ya boye abin abin ya didda iya boyewa amma da ga wajen magana kai bari sai ya alka banna kaga dole bayana ya musu wa'azi daga cikin wa'azin dai bayan duk abin da ya hodi ya hodi ya ce wa fawidu amri ila Allah na mai da lamari na gaba daya kuma sai abin da Allah ya yi wa'azin ya yi wa'azin an mai barazana ta kisa kuma an ce sai an yi duk abin da ya kan hujjoji sun ture eto ne dai ina mai da komi na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah mai ganin abin da bayan shi suke ne wannan abin da ya fa qawlu lahu sayyi'ati ma makaru Allah ya kare shi daga mugun abin da kullun makirci zuwa ƙarshen bayani sai tsayar da masu imani ya halakar da wancan wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana qala Allahu azza wa jalla أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة بتوبة عبده من أحدكم يجد دالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه حرو متفق عليه وهذا لفظ إحدى رواية مسلم وتقدم شهره في الباب قبله abin da ke wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo abubuwar da ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙalallahu azza wa jal allah mai girma da buwaya ya ce ana inda zanni abdi bi ina nan a inda bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni ina tare da shi a duk lokacin da ya ambace ni wallahi na rantsa da Allah lallahu lalle Allah afarahu bi tawbati abdihi Allah yayi horin ciki na tuba bawan shi ya tuba horin cikin Allah yayi min ahadikum yajidu dalatu bil fala yayi horin cikin ɗayan ku da iyakan dabba shi ta bace gadangadan ya nemi hallaka a cikin daji tsabita yadda yake farin ciki farin cikin Allah ya yi wannan bawa akan tubar bawon shi na mai kenan Allah na san bawon shi tuba sai ya ce wa man taqarrab ilayhi shibran duk wanda ya kusance ni da dani guda dani guda kenan ka nemi kusantar Allah da dani guda Allah ya ce taqarrabtu ilayhi dira'a ni zan kusantar da kai sama da zira'i guda kenan ɗaninka guda shi Allah zai kusance ka kenan nan nan ana neman saduwa ga Allah da ko takin ka daya ɗaninka daya Allah shi ya zira'i kenan Allah ya gaugawa kusanta da bawon shi a lokacin da bawon shi Allah Allah ya fi ka kusa ya gaugawa kusanta ka kai kai ɗanin guda Allah zai maka zira'i guda sai kusance ka yace waman yace waman taqarrab ilayhi dira'an wanda ya kusance da dani guda da zara'i guda kamu guda ni taqarrabtu ilayhi ba zan kusance shi da kamu guda ga ta gaba guda me ba ba haka shine ba'a hannu biya ka daga hannun daga ba'a ina ta gaba guda kenan ka kusanta Allah kai ta bawa yace wa aqbala wa idza aqbala ilayhi idan bawa na ya fuskanto ni yana mai tahiya to ni aqabaltu ilay uharwil ni zan kusanto shi ina mai gudu ke ta gaugawa kenan gaugawa Allah gare ka tayi kai kana tafiya to Allah gaugawa zai to wannan misali ne na yanda Allah ke kusantar bawon shi wannan ruwa ya bukhari da muslim ka wuta sai dinna me kenan bawa ka zaman to nan mu yi maganar bawa ya zaman to Allah ya ce ana inda zanna abdi bi nan akwai shirme ko ruku na wani sai ka na ruwa ya Allah muna hata sai ga Allah kai kuma mutum kana kana banna kai mutum banza ne kana sakaci kace ko kai kana sa alama alheri a duk wanda yake mai zatan alheri a Allah to zai abin da Allah ke so kana aiki domin Allah iya san aiki na gari iya ta kusanta shi kenan wanda zai kusanci Allah ne wanda yake fatan alherin Allah iya abin da Allah ke so shi ne aiki da wannan rahmata Allah ko kenan duk wanda ya kusanci Allah ya nufi Allah to Allah iya bai barin ka haka amma kana banna sai Allah zai maka rahama kaka maka ba sai bane ba kana sakancin ka sai Allah Allah Allah ya kaga kai kama kaka maka ba kenan ka zamanto mai watan alkhairi kenan kai kuma za ka yi abin da Allah ke so dan na kusanta shi bai kana banna ta kuma kana wa Allah ce da kai kana banna kuma kai sai Allah ya alheri Allah ya kaga kai zai ma abin da ke so haka bane ba zai ka ce kana banna kan saban Allah ita kana fata kuma Allah ce zai maka kai kana fata Allah zai ka aljanna haka bane magana sai wannan ruwa ya ce wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mawti bi thalath ayyam wannan ruwa Jabir bin Abdullah yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ya mutu sauran kwana saboda mutuwa shi yace annabi iya wannan magana iya cewa la yamutanna ahadukum إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل kada yanku ya mutu sai yana kyautata zato ga Allah kana menene kenan kada ka ko da yawa akwai wanda ga tun karo ta iya tana banna da ke ciki ne iya gudun Allah ya kama shi iya gudun mutu a wannan halin ya san abin da shinka to a same ka kana hatar baka kyau baka tsama Allah zama ba zai ma wannan wannan mara kyau zama to min ko kyakkyawo hata a wajen Allah haka ake so to an ce su an ce akwai abu da biyu al-khawf wa raja kamar janahan ku huke biyu na bawa bawa bai samun tsira heda yanda tsuntsu bai tashi da huke biyu haka bawa bai tsira heda huke al-khawf wa raja me alkhawfu raja kamar daga cikin ibadar labar annabawa da kare yace ya abuduruna ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in dala jiru annabawa suna bautan mu ragaban wa rahaba suna masu kwadai na rahama kuma suna tsoron azaba an ce bawa kwadai rahama ta Allah zai sa bawa yin abinda Allah ke so da kusanci Allah da abinda Allah ke so me yake ma kama kana ragaba kwadai kuma tsoro ya hana ka saba ma Allah kana tsoro kana kwadai haka zaka rayu an ce amma a lokacin rashin lahiya garin shayar da bangaren raja yanzu kuma kenan fata kake kana fata kana cikin bayan Allah wanda Allah na cikin bayan yanzu zai karba cikin imanin farar ka kyauta ta bangaren bangaren raja ya rinja bangaren kau a lokacin mutuwa ba lokacin da baka lahiya sai ina ne dan waka san me ya haɗe magana eh mutum kai mutu kaza kaza ita mutuwa ba wanda ke ma shawara ya ne zaka ne to sai an ce ba zaka mutu ba mu gama zaka mutu nan menene ga mai hankali daga kaga ana kiran major ana kiran doktor to ka shirya ya gama zai daga nan ne ga kamar ta likita dawo nawa ka tai kamar ta likita da ya kawo mutum bai dawo ba babu wani ba nawa an ta yi da wani kamar wasa ne kamar wasa ana dan abu kai gurin gaba gurin ya wuce gurin da ka ji ka ana kiran majalar to kai da wanda ana kiran da fitar nan iska ta riya wannan yawa sai ya ce yanzu kenan wa an anas wannan da ruwa ta musulunci ta ɗayan ku kai mutu iya kyauta zato ga Allah rawa musulmi wa an anas radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi ya ibn adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي abin da ke ruwa da azabin malik iya cewa ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa qala allah ta'ala hadisi kusin gina Allah mai girma da buwaya ya ce ya bin adam ya dan adam innaka ma da'awtani wa rajautani mutaka ka kiraye ni kai hata ta gar a wajena ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi zan gafarta maka duk irin abin da kake tare da shi bana kula da faradaika ibn adam ya dan adam law balagat dhunubuka anana sama inda zunubanka za su kai dandan sama kololo sama sun masa gafartan ka san kayan amma sai ka nemi Allah ka nemi gafararsa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ce ya ba da umarni ka gaya ma ka faɗi bayina masu ɓanna zai bara mata Allah zama da ma'ana ce bayina don Allah ya kusanta bawa zuwa gare shi bakan baya ce alladina asrafu ala anfusihim bayina wanda suka yi banna a rayuwarsu cikin kaukaunansu la taqanatu min rahmatillah kan ku yanke karna cikin Allah gama da ni shikenan Allah gama da ni la inna la yaghfiru Allah iya dillahi da kai Allah yana gafarta gaba daya ya daga cikin sifar Allah ko sunan Allah shine al-ghafuru ar-rahim an ce in dai bawa shi ake laihi ne ga bawa kai laihi ka kaskantar da kai ga Allah ka tuba ta gaskiya kuma kai zaman Allah bai karanta maka ba a alƙawar zai karanta maka zai ka tuba ta gaskiya shi ne na yace kenan ya dan adam law balaga dhunubaka ana sama inda zunubanka za su kai dandan sama sun masa gafartani ka nemi gafara ta Allah ce gafartu lak zan gafarta maka wala ubali ba ruwa da yawan zininka ko malayinka inda ka tuba ibn adam ya dan adam innaka law ataitani bi qurabin al khataya inda zaka zo min ka cika kasa da kurakurai bizunubin cika cikin duniya suma laqaitani la tushrik bi shay'a ka gamu da ni baka gamu da kuma ba ana baka shirka da Allah ba la ataituka bi qurabiha maghfirah zan zo maka da kwata mutuntukon ƙasar na gafara ta zai gafata masu ran kurakura abinda ke wata ruwa kenan ta bawa dai kiran ki kamar rama ta abin mu kula da cewa ayoyin na sauran mutum suna karantar da cewa allah subhanahu wata'ala ya bar labarin ta an aljanna yake ce mana وانت جاوز عن طريق مكتب وانت وانت جاوز عن طريق اتمك دي مكتب الجنه اكو وانت جاوز عن طريق اتمك كان انا الذي يقول لي اما الله نجي غورت مشي فاهم يقول لي لي اما bayani ya gabata shi in dai baka shirka ba duk lahin da kai insha Allah zai sa ka ga aljanna kai dai ka wahala a hanya Allah ke yace da yace law balaka dhunubuka anan sama me anan sama shine ma fasara anan ce bi fathil ayn mana awa ainuki fata'a qid huwa ma anna laka minha wani yace ma'ana anan sama abin ai ma ai zahar zahar idza rafa'at ra'aka wanda kada kanka abin da bai da kake ka wa qid huwa sahabu nati gilgije me qurabul arad bidum bidam bil qaf kenan dan ba cikin kafin u ba ka ba da baki bane u qurabul arad wakila bai kasa wani ce kirabi ne wani ce amma ce wa damma a sahu asha amma ƙoƙoƙin a mata damma shi in kan cikin shi shahara me ma'anar ƙurabin arab ma yi ƙaribu miruha abin da zai cika ƙasa kenan ko ka cika ƙasa da ni kenan an ka tuba ga allah allah zai baka cikin ƙasa na na gafara sai babu da jama'i bainal khawfi war raja babe na ana son hada tsoro da kwadai tsoro da wata ta gari ilam ya ce ka san da ce dan uwa annal mukhtara lil abd fi hal sihatihi an yakuna khaifan rajiya abinda ake so ake zaba gabawa a halin kana lahiya ka zamanto khaifan rajiya kana mai kwade kana mai tsoro kuma kana mai wata ta gari wa yakunu khawfuhu wa raja'uhu sawa kowanne kaman wuce zamanto yanda kake tsoro haka kake kwade a halin kana lahiya wa fi halin marad a halin rashin lahiya yumahidu raja ko yumahidu raja a harshen lahiya an so a rija da kwaɗa-kwaɗai ba ta tattakan wajen Allah wa ƙawa'idu shari'i min nususi da kitabi wa sunna wa gaira zalik mutazahiratun ala zalik wani magana da ya gaya maka ta abin da ake nema gabawa a halin lahiya ya zamanto mai tsoro mai kwaɗai ya zamanto da kwaɗan shi da tsoron shi su zo daidai amma a halin rashin lahiya ya tsantsal zunzurutun kamana ta rinjaya wannan ƙa'idodi na shari'a nassoshi na ƙur'ani da sunna da wani waɗannan kai maganin magabata kenan mutazahiratun ala zalik suna ba da ƙarfin gwiwa ko taimaka ma wannan fikin ko wannan fahimta ta da aka yi ta daidaita tsoro da da kamna a halin lahiya da rinjayar da kamna a halin rushin lahiya ina ganin ya kamata mu tsaya an mun zo sai mu hara kawo ayoyi da suke ba da wannan ma'anar babu da imamu nau'urai mahullahu ya yi na ana son hada tsoro da kwadai insha Allah a darasi da zuwa bi izinin da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kanan kaman ce akwai sanarwa ta Malam Ahmad ta daurin aure a ranar Juma'a a can masallacinsu na karakara gabastin likita ta masu cutar dani ko kutare gabastinta nan ne masallacin yake har juma'a an aka sallar juma'a za su tsara wurin sha'allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ايش ايش جماعه ايش باشي بدا علما باشي بدا علما ايش ديوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.